الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من حسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتبطا
الحمد لله والخير كله فيما جاء به كتاب الله والفوز والفلاح في متابعة السنة وما أمر به رسول الله والبدعة كلها شر ومن اتبع هواه فقد ضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد يوانا ينجزا da sauran ahalin sunna baki daya daga ko'ina da muka haɗu a nan garin bauchi ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka a wannan katafaren masallaci na juma'a da aka sake mishi fasali aka sake gina shi wanda ya ɗauki ɗawainiyan wannan gini mai girma gwamnan jihar Bauchi. Duk wanda ya aikin alkhairi dole a yaba shi. Ina addu'a mai girma Bala Abdulkadir Kauran Bauchi. Allah ya saka mishi alkhairi kan wannan hidima da Allah yawaita mana irinsu irin wannan ayyuka da Allah ya ba saddau na dama yana jagorancin al'umma ya riga gina masallatai yana shigar da waɗanda ba musulmi ba yana gina su zuwa ga addinin musulunci kada ka ji kunya kada ka ɓoye don Allah ya baka dama na mulki kana musulmi damar da Allah ya baka sai ya tambaye ka summa la tusalunna yawma idhin summa la tusalunna yawma idhin 'anil na'im wannan ni'imar da Allah ya baka sai Allah ya tambaye ka ginin alkiyama waɗanda ba musulmi ba ba sa kunya wurin taimakon addininsu amma za ka ga musulmi ya samu dama ya samu mukami a ce ya taimaki addini yana kunyan taimakon addini ku dubi saboda rashin kunya har ma cewa aka yi da yake musulmi ba ma magana da yake musulmi ba mu da jarida da yake musulmi mun yi shiru irin kashe-kashe da ake yi wa musulmi a wannan ta'addanci da ya samu a najeriya allah kaɗai ya san musulmin da muka rasa a bijintinu na boko haram Allah kadai ya san al'umma musulmi da muka rasa a wannan bijintinu na banditry wanda ke faruwa a north west tun daga kaduna sokoto zambara kebbi ka gangaro niger da sauran wurare amma wai har a samu wani zai je america ya ce ana kashe kiristoci ana musu kisan kare dangi kuma su yadda su amince cewa ana haka har ma aiko da barazana zuwa najeriya kuma sannan 'yan najeriya musulmi su yi shiru waɗanda ba musulmi ba su ma saboda ganin abin da ya faru na siyasa Allah ya nuna karfin musulunci da musulmi a Najeriya aka yi siyasa musulmi suka nuna suna da karfi suka zabo musulmi shugaban kasa mataimaki musulmi wanda su ma sun iya kokari ba abin da basu yi ba amma Allah ya nuna karfin musulunci da musulmi America da Ingila da China da ko'ina suka gane cewa musulmi su ne majority a Najeriya to yaya za a yi a rusa wannan ya za a yi a ba ku tsoro har waɗanda suke cikin gwamnati musulmi sun so mu tsorata har musulmi na tsoro ya fito ya irin wannan magana kiristocin duk da akwai mutanen kirki cikinsu wanda sun nuna abin ba haka yake ba amma ya kamata a gane wannan ta'addanci da ke faruwa yana cutar da musulmi har ma da waɗansu waɗanda ba musulmin ba sun samu irin wannan ibtila'i amma mafi yawan wayanda aka karkashe suka sha wahala ake kashe su ta'addancin ke kare su babu kafa musulmi to ya ku musulmai da Allah ya ba ku dama kada ku ji kunyan taimakon addinin ku wai don kuna da mukami su abokanan zama ba sa kunyan taimakon addinin su kai don ka in ka samu dama ka ki taimakon addini sannan daga cikin irin wannan fitintino da musibin irinsa ne aka kullo mana na yi misali shekaran jiya amina cewa lokacin da wani shekara da shugaban yan boko haramun muhammad yusuf aka kai shi kotu aka nemi wa zai karɓo beninsa a wancan lokaci kun san wa ya karɓo welinsa kowa ya ga hotunan a jarida in kun manta ba manta ba shugaban kiristocin najeriya da wani babban kirista daga jihar niger su ne suka je suka karɓo belinsa a lokacin da aka shigar da shi kara suka tsaya mishi menene alaƙar da ke tsakanin shugaban yan boko haramun da wayannan kiristoci ba mu gane ba sai lokacin da abubuwan ya taba ba shi ma wannan ɗan kada ƙato wannan wanda yanzu nan aka gama jana'izar aqidarsu mummuna wanda babban sakatare janar Muhammad Kabiru Ahmad Babbe dama nace sakatare ai kai ne kai su nace a na yi shure mu ga karshen ina za su je tun daga randa in ba kuma ta ba muka kira wani taro da ya hada dukkan kungiyoyin addini na Najeriya a Kaduna wanda muka yi jawabai masu rabon abinci da Allah ku dakata duba masu wannan rabe-rabo ku saurara ku bar rabawa ku dakata haka ku dakata haka lokacin da aka yi wannan taro a kaduna mun yi jawabai da yawa cewa a matsayina na shugaban wannan kungiya akwai abubuwa da zai taso wannan ƙasa najeriya ba za mu iya mu kaɗai ba dole sai an samu haɗin kan al'umma shi yasa aka samu wakilci ta ko'ina aka yi bayanai na haɗin kai daga ciki akwai maganan da na yi na ƙalubale da muke fuskanta na ‘yan ƙara ƙato. Da ce, idan yanzu ka ce, Al'ur'ani kawai za ka dogara da shi, gaya mana sannan azahar raka'a nawa ne a Al'ur'ani. Ina ka samu raka'a hudu na azur, raka'a hudu na la'asar, raka'a uku na magariba, raka'a biyu na asubahi, ƙur'ani bai ambace su ba. bayan mun gama shugaban su ya rika zage-zage ba ansa daga lokacin shi wannan ya so ma ɗauko calbi ina ayan calbi alkurani bai nufo ko ina ba saboda ya ga a cikin gidan shek ɗahiru bauchi akwai ɗaya daga ciki wanda ya yi gabatar da kasida a taronmu na kaduna wanda a jawabinsa ni jawabin ya burke ko sa abin da yace yace yan kala kato su ne waɗanda suke nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai iya fassara alqur'ani ba su bar su yi fassara irin nasu kaga gaskiya ya faɗa domin wanda ke cewa ga fassarar alqur'ani ya bar na annabi kenan kamar ya nuna annabi bai iya ba shi zai yi gyara ga manzon Allah alkur'ani kuma ya gwada mana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan littafi wa anzalna ilayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya saukar da wannan alkur'ani ga manzon Allah dan ya bayani ga mutane ya bayyana musu yadda yake saboda haka daga nan ya zo don neman haɗin kai haddar kocan dinsa ah kai da kace baka yarda da hadisi ba ina ka samo candi a alkur'ani har kana ja amma don ya yaudari yan ɗarika da waɗansu sufaye ya zo yanzu muna ku ne mu ne muhammadawa mu ne masu kaza mu ne masu kaza aka tashi aka yi kano aka je ina saboda yanzu sun ga an samu wani haɗin kai har sufayen waɗanda sun san abin da suke yi sun san wannan yaudara ne akwai waɗanda suka turo su suke ɗaukar ɗawainiyarsa bayan ya gama wannan ya yaudare su da cewa alƙur'ani yake bi sai ya kama hanya kuma yanzu yana da kiristoci ya zo Jos shi yasa Malam Kabiru Gombe ya karanta danwa ya kama danwa ko ai ko san magana su waye wannan magana su ne magana masu bi saboda haka mai bi ne kawai ya bi masu bi yan uwansa irin yadda kasashen duniya suka nuna cewa su suka kullo daukar dawaniyan yan ISIS daukar dawaniyan yan ta'adda da suke musulunci ta'adda kuma muka ga ‘yan boko haramu an ga waɗansu kiristoci lokacin da suke bukatar taimako sun taimake su to wannan me ya haɗa kanka da kiristoci in ba ‘yan uwanka ba wai a duk musulmi gaba ɗaya ba wanda za su girmama sai shi mu masu hankali ne kuma muna nan muna bibiya mu san daga gwamnati suwa ne ne suke bayansa duk wani ɗan siyasar da muka gano shi ke ɗaukar ɗawainiyan wallahi tallahi billahi sai mun gwada wa duniya gashi nan su ne waɗanda suke ainihin wato kokarin rusa al'umma musulmi bari mu gano saboda haka wayannan ai kokari suke so su nuna wa duniya gaba daya manzon Allah tsira da amincin Allah su fita gare shi abin da yazo da shi su suka fi kowa wato sanin abin da annabin ma bai yi daidai ba don su ne za su fassara Qur'ani saboda sun zuciyarsu na ga wani su wai zai yi sallah saboda haka tun da dai alqur'ani babu inda zai ce Allahu akbar sai ce wa kabbirhu takbira saboda shan karshen sun Isra'i Allah ya ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk yaya ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
ko karshen sun Isra'i za ka za a yi sallah wa takbiru takbira wannan shi da kamar harama da ya gama kuma salamun alaikum
Wacce?
can kataba rabbukum وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا na'am أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم kaga bi jahalatin to haka da jahilci shi ma abin da yake. salamun alaikum kataba rabbukum wai shi ne an gama sallah kuma sannan raka'a daya ake yi to in an yi raka'a dayan kuma in an yi ruku'i babu sami Allahu liman hamidu don qur'ani ya ce ruku'i ne kawai ba dagowa daga nan sai a wuce sujada in an je sujada ma ba dagowa in ya dago bai da aya saboda haka wahal da kansu kawai suke yi alkur'ani in kana son ka fahimce shi sai ka yarda da littafin Allah alkur'ani ka yarda da sunnar manzon Allah yanzu a babban sakatare ya karanto mana ayoyi masu yawa yanzu da mu da ku muna sabani mun ce a rike sunnar manzon Allah kun ce ba haka ba to ai manzon Allah Allah ya bashi labari a cikin alkur'ani mai girma in an samu rikici da rashin fahimta tsakanin al'umma musulmi al'amura ya rincaɓe ya rikice mai Allah ya ce a yi alaran ba يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم sai Allah ya ce mai فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ya abin yake ذلك خير وأحسن تأويلا ya ku ɗan kalaka wato yanzu akwai rikici tsakanin mu da ku mun ce ga sunnan annabi shine gaskiya kun ce ba za ku bi sunna ba to alqur'anin ya ce in an samu rikici tsakanin al'umma musulmi farudduhu ila allahi war rasul sai da Allah ya fara cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani atiqullaha ku yi wa Allah da'a wa atiqur rasul ku yi wa manzon Allah da'a wa ulil amri minkum sannan ku yi wa waɗanda yake jagororin ku da suka ce abi Allah abi manzon Allah ku yi musu da'a in an samu sabani idan za ku koma farjuhu ila Allah mu koma zuwa ga Allah don warware me sabanin mu in an ce mu koma zuwa ga Allah ina za mu duba alqur'ani to sai Allah ya ce wa rasuli ku koma zuwa ga manzon Allah ina za mu koma yau manzon Allah baya raye kai dan kada kato ka ce ba za ka bi sunna ba ni na ce za a bi sunna Allah cikin suratul nisa'i gashi nan aya karara Allah ya ce in mun yi sabani da kai mu dubi alqur'ani mu mai da al'amarin zuwa wurin Allah mu dubi qur'ani don ya warware mana sai muka samu muka duba qur'ani bai warware mana ba sai Allah ya ce mu koma zuwa ga manzon Allah kai ka san manzon Allah baya raye ina za mu koma sunna sakatare janar tambaya ta ƙara musu su gaya mana ina za mu koma Allah ya ce mu koma wa Qur'ani akwai rikici mu yanzu akwai mun yadda akwai rikici tsakaninmu da ku to ni ga na watan bayan da Allah ya ce mu koma wa alqur'ani mu koma wa alqur'ani kuma ya ce mu koma wa manzon Allah kai dan kana gato ina za mu koma ai da Allah to yanzu alqur'ani yanzu aka karanta mana manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata gare shi na da sahabbai na da mata na da yaya ba a ji sunansu ba kai wata rana ina tafiya dalilin iyalina a sharja can united arab emirates sai wannan jarida sai zo ya tare ya ce ga tiket za a ba mu na jirgin sama da zai yawo da mu a ƙasan ya kai mu ko'ina amma yana so amin tambaya guda ɗaya ba su san ko waye ba na ce ah tambaya akan ne akan addinin musulunci sai iyalin na ce to bismillah sai na ce na ce bismillah ku tambaye ta saboda haka mai tambaya sai ya ce alqur'ani gaba daya ya ambaci wani sahabi guda ne tak cikin sabon manzon Allah duk alqur'ani babu wanda sunan sai fito karara sai mutum daya idan mun faɗi wannan mutumin ga cikin nan da za mu hau don mu yi tafiya ta ce ai zaidu ne faɗan ma ƙasa zaidu وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مغنيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه sai Allah ya ce فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ina gaya muku wannan magana ta kai shekara ashirin saboda haka zaidu shi kaɗai Allah ya ambata suka ce ga cikin ga cikin na ce mun gode ba mu bukata saboda haka yanzu kenan ya nuna banda zaidu babu wani sahabi da annabi ya rayu da shi amma kashi an bace zai bisa ba bace sauran ba amma da alqur'ani ya nuna yan aljanna ne wasabiquna alawwaluna min almuhajirin والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أقول المهاجرون والأنصار سواء المهاجرون متعن مكة دوا دوا إنا سننس والأنصار متعن مدينة إنا سننس har ma wallazina tabauhum bi isan da wanda suka bisa da kyautatawa da zu alarama nasiru gonduna sai ya karanto wani aya akan sayyidina abubakar lokacin da suka fita kogo Allah ya ba mu labari manzon Allah na da wani aboki amma ba a kira sunansa ba ga ya mana dan gane kato wane ne abokin dole ne ya an san annabi na da aboki me Allah ya ce akan abokin manzon Allah إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
يقول لصاحبه ya yadda ke gaya wa abokinsa la ta hazu kaga bakin ciki wane ne abokin abubakar amma in ba abubakar ba kai ga mana wane ne ta maganar babban sakatare ne in ka ce abubakar ne ka zama ahlus sunna in ka ce ba abubakar ba ga ya mana naka kuma qur'ani ne yace abokinsa abokin wa abokin mansa saboda haka ba ya ce zai ritaya ba wa maluma an mishi ritaya ko ba a mishi ba ah na ji a a wani gidan rediyo ne ko ake ba kibla kibla da kasan kasan kasan Ghana an yi wa babban shehin su tambaya ya bada inda ake da sallah raka'a hudu yace yace zai bayar daga nan aka so ba aka ce ina ce alama fa ne mana ya gudu mana ya gudu mana ya gudu mana ko ya dawo saboda haka ku tsaya da kyau ko iya kokari akwai professor Sani Rijal Lemu yayi wani rubutu akan su wani littafi da fasara da Hausa ina fatan duk maluma na addini da sauran masu kokari kowa ya nemi wannan littafi ya karanta da shubuhohin su yake da yadda ake warwarewa in Allah ya yarda daga nan kafin akai wannan tambayoyi guda 100 duk inda suka wuce a ƙasar nan sai an gane ga sunan ga sunan ga sunan ga makiya annabi da ya wuce sai a ce gashi na makiya annabi domin ba ka son annabi ka ce annabi bai iya ba kana kokari ka hada kai ne don aiwa ahlus sunna ta waye to in Allah ya da yan tariqar tijaniya da kadiriya su ma sai sun gane sai sun gane cewa kai din nan kai ne makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ku yan uwa ba za mu tsawaita ba ina fatan kun gane karatun sakatare ko ba ku gane ba mun yi ƙarin bayani ko ba mu yi ba za mu ci gaba da hasdawa in ya faɗa sai mu ƙara bibiyan baya mu dubi waɗansu wuraren da bai taɓo ba mu fito da su don ku ƙara gane saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya mana albarka Allah ya ƙara muku jagora ya mana jagora baki ɗaya saboda gobe za mu haɗu mu buɗe masallacin Allah ya ja ba za mu tsawaita ba a yanzu insha Allah sai mun haɗu gobe wurin sallar juma'a duk da akwai duk da akwai wata rana ta musamman da za a saka domin gabatar da buɗe wannan masallaci na juma'a in Allah ya wanda mai girma gwamna zai saka a sake gayyato al'umma saboda baya kusa a zo a yi wato gabatar da buɗe wannan masallaci amma gobe da za mu sallar juma'a a ciki Allah ya da kuma mu daura aure da ƴaƴanmu ina fata Allah ya sanya albarka da yawa Allah madaukakin sarki ya jagora bayan mun daura auren kuma in Allah ya da za mu wuce Gombe nan ma akwai daura auren ƴaƴanmu ƴaƴan shugaba na kungiyar izala ta jihar Gombe nan ma mu gabatar Allah ya da zuwa jibi muna fatan Allah ya sanya wa auratayyar mu albarka baki daya Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah ya muku albarka Allah ya zauna Najeriya lafiya Allah ya zauna lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi